العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare mai albarka daren asabar takwas ga watan jumada al-akhira hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai ga ashirin da tara ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da biyar don ci gaba na tafsiri na alkur'ani mai girma wanda lokaci da ya wuce wuce a kan aya ta 157 a cikin suratul araf a yau za mu ci gaba a kan aya ta 158 a cikin ita sura bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
الله مدوكاكين سركي يتي قل يا أيها الناس الله كتي مع النبي كتي يا متاني إني رسول الله إليكم جميعا ni ma'aiki ne wanda Allah ya aiko ni zuwa gare ku baki daya wanda Allah nan shine allazi lahu mulku samawati wal ard wanda mallaka samai da kasai duka ga Allah suke la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit ba wani abun bauta da cancanta sai Allah yuhyi wa yumiit kuma Allahn nan shi ne mai rayawa kuma shi ne mai kashewa. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyin ummiyin lade ya uminu billah. Kun imani da Allah da kuma ma'aikin shi wanda yake annabi ne al'ummi wanda bai rubutu. alladhi yu'minu billahi wanda yake imani da Allah shi annabin kenan wa kalimatihi yake imani da maganganu na Allah wattabi'uhu ku bi ma'aikin Allah la'allakum tahtadun dan ku shiriya wannan aya ta bude da cewa umarni daga Allah zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ita ke tabbatar da cewa ƙur'anin nan annabi ba kirkira shi yayi ba da Allah ya ce qul ya ayyuhan nas kace ya ku mutane abinda ya kamata ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ya tashi ba sai ya kawo wannan ƙulɗin ba kawai in ya tashi tun da dai ya ji abinda Allah ya umarce shi da shi sai ce ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum lakin saboda annabi ya nuna maka cewa abinda ya ce masu ɗannan sa shi aka yi ya ce har magana ta Allah da ya ce kul sai da ya hakaito ta wannan yana nuna alkur'ani nan daga wajen Allah yake wani shugaban ƙasa da bai gane menene ƙur'ani ba ya ce ai lokaci ya yi mana a shafe wannan kul ɗin wanda ke cikin alkur'ani saboda shi ganin shi ba su da wani amfani a yanzu la amfaninsu shi ne nuna wannan alkur'ani gaba ɗayan shi daga wajen allah matsakakin sarki yake annabi bai ƙara komi bai rage komi Allah ne ce ma'annabi ka ce masu ya ayyuhan nas ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'an ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku jami'an baki daya ba wai ga larabawa kadai ba ba wai ga yan wasu yanki ba a'a gaba daya Allah maɗaukakin sarki yake cewa a harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagh an yi man wahyi da wannan alqurani li unzirakum bihi dan in gargade ku ko larabawa da shi wannan alqur'anin wa man balagh da wanda alqur'anin nan ya kaimawa duk wanda alkur'anin nan ya kai gare shi to an umarce ni da in gargade shi kinan aika na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya haɗe kowa da kowa kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku baki daya allazi lahu mulku samawati wal ard wanda shi Allah din shine allazi lahu mulku samawati wal ard wanda mulki na sammai da kasai dukka ga Allah madaukakin sarki suke allazi lahu mulku samawati wal ard wanda mallakar sammai da kasai dukka gare shi suke samawat jam'i ne na as-sama'u wannan ke nuna maka mahimmanci da sarf to wannan hamza din ina take wajen samawat babu ita wawu da aka kawo cikin sama'u ka gane shi babu shi ina wancan ya bace ina wannan ya zo saboda asalin sama'u sama'u ne تطرفت الواو إثر ألف زائد فقلبت واوا bina'u asalin shi binayu ne tatarrafat al-ya ithra alifin za'id fa qulibat hamza kenan wannan hamza da kake gani na sama'u bina'u aslinta ko dai wawu ne wajen sama'u ko ya ce wajen bina'u to lokacin da aka je jam'i sai ya koma ma asalin shi sai a mai jami'a kan samawat ai kamata yi ake sama'at to sai aka maida shi da asalin shi na cewa sama'u yake sama shi ne wadda muke hango tikewar ganinmu larabawa in suka ce sama suna nufin duk abin da ke bulbushinka to akwai kuma sama wannan wadda Allah ke yawan faɗa da ita da ƙasa wal ard sama guda bakwai ce sab'a samawatin Allahu alladhi khalaqa sab'a khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun samai guda bakwai ne alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut alƙur'ani sau da yawa ke sarrahawa da cewa sammai guda bakwai ne amma ƙasa sai ka gani za a zo da ita da mufrad ne kawai sai dai inda Allah madaukakin sarki ya ce wa min al-ardi mithlahunna amma ya tabbata cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa ƙasashen ƙasan ma guda bakwai ne dan duk wanda ya zalim ya zalunci mutum ko da takin hannu ne ya ci mai iyaka Allah madaukakin sarki zai naɗo mashi tun daga inda yake har ƙasa ta bakwai kuma a sa ya ɗauko su ranar tashin alkiyama kenan Allah madaukakin sarki ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardh wanda shi Allah shi ne ya halicci mulki na sammai da ƙasai duka gare shi suke. Da yawa Allah maɗaukakin sarki in ya zo wajen tabbatar da al'uluhiyya tashi, cewa shi ne Allah wanda ya cancanci a bauta mawa shi kaɗai, sai ya zo da halittar sammai da ƙasai. don duk duniya ba wanda ya taɓa cewa shi ya halitta sammai da ƙasa mutum zai yi ƙarya ya ce shi Allah ya danganta uluhiyya zuwa gare shi saboda wannan abu ne wanda yana buƙatar tunanai kawai wanda waƙi'i bai cika tabbatar da shi ba in ka ce kai Allah ne kallon ka kawai za a ranka yi sai dai ababe in aka gani na kasa wanda daga gare ka ai magana amma inda ƙaryen mutum za ta bayyana sosai ya ce shi ya yi sammai da ƙasa don tsarar baban mutum sun san makarici ne za sun san lokacin da aka haife shi an kausan lokacin da aka haife shi ya daga kai sama ya ga sama tana da don haka ba abin da gigi ta fir'auna lokacin da annabi musa ya zo mashi sai lokacin da ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin qala li man yaqulu ana tastami'un a lokacin ma bai ma san me zai ce ba yace Allah ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu fir'aun yana da wanda suke tsarin baban shi ne sun san abin da annabi musa nan ya faɗa rosa cewa shi ba Allah ba ne sun rosa da shi rubiya wanda yake da'awarta cewa shi shi Allah ne wannan ya rosa shi saboda suna da hankali sun san wanda ya cancanci abota mawa shi ne wanda ya komi da komi to ba abinda kuma mutane suka gani cewa suna ƙarƙashin shi ko yana ɗauke da sosai sama da ƙasa to wanda ya yi wannan lalle tabbas ya cancance zama Allah don haka lokacin da annabi Musa ya faɗi haka maimakon ya bashi ansa sai ce Allah ta sami'u ba ku ji abin da yake faɗa ba saboda bai samu abin da zai faɗa ba kenan Allah madaukakin sarki yana son ya nuna mawa cikin wannan aya cewa mai halitta wanda zai halicci kowa da komi shine ya cancanci a bauta mawa a matsayin shi na Allah amma duk wanda bai halitta wannan bai zamowa Allah abin bauta tare da cancanta alladhi lahu mulku samawati wal ard dan haka kaga Allah duk lokacin da zai tabbatar da aqida sai kaga ya kawo halittar samai da kasai Allahu alladhi khalaqa samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa huwa alladhi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayyam ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا ƙara da halittar sammai da ƙasai wajen lokacin da ake saka tabbatar da halitta la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit shi Allah wanda ya halitta sammai da ƙasai shine abun bauta da cancanta la ilaha ba wani abin cancanta sai kasa bi haƙƙin wannan malaman usulul fiqh suna ce mashi dilala tuqtida ya zama da an shafe wani abu a cikin jumla in ba a kawo shi ba jumla ba ta zama wa daidai kaga wannan yana nuna maka kafirin a karanci usulul fiqh kenan ko ina ya shiga bai bar aqida ba bai bar tafsiri ba bai bar hadisi ba bai bar fiqh ba shi fanni ne na tafsirun nassosi tsaya da tafsirin shi inda za ka ɗauki kalimomi na la ilaha illallahu ka tsaya a nan kama larabawa su suna da ƙadarta ababe wanda aka shafi har suka ce laular maƙadorat wal mahdufat na ta'allama alhimarun nahwa ba don ababe da ake shafi fewa ba da ababe wanda ake kadartawa wanda ba ka gani su kai da ko jaki ya iya dawo amma da wani abu ya shiga lungu shi ke sai kaga an barka baya larabawa suna fahimta haka amma mu da za a rubuta mu la sai a ce maka babu ilaha abun bauta illa sai Allah sai Allah wannan shi ne kalimomin suke bada to in aka ce ba abun bauta ina sulata ina su uzza ina su manata dukkan waɗannan abun bauta ne allolinsu ne da ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo masu ya ce Allah ɗaya ne abinda wai suka rinka mamaki a ja'alal alihata ilahan wahida inna hada la shay'un ujab yanzu allolin dukka wannan namu ne ya mai da guda ɗaya inna hada la shay'un ujab wannan abin mamaki ne ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف الدينين فرقوا متوجه لهم فكينان أكوي اللولي أكوي أبن بوتا أما انكسى بحق إنم تشيكينا لا إله إلا الله yanda ake bukata da ita kenan babu abun bauta bi haƙƙin da cancanta to wannan duka ya kore sunata da uzza ba tare da an samu matsala ba wanda da za ka ce la ilaha illallah ba tare da ƙadarta bi haƙƙin ba da wani zai iya kallon sunata da uzza ya ce to gasu kenan kamar kayi magana wadda waƙi ya saba mata to in ya zama na Allah shi ne ya halicci sammai ya halicci ƙasai la ilaha illa ba wani abun bauta da cancanta sai shi la ilaha illa hu ba wani abun bauta da cancanta sai shi wannan ita ce ake ce ma kalimatut tauhid wanda zai shiga musulunci dole zai ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah wannan la ilaha illallah ana faɗanta kowa ma zai ce la ilaha illallah amma tauhidin mutum ya zamo ya cika yana buƙatar ya zamo la ilaha illallah din nan an ba ta haƙƙinta saboda mutum zai iya cewa la ilaha illallah sannan ya tashi yayi wani abu da zai warware wannan la ilaha illallah dan haka malamai sun kawo mata sharuɗa guda bakwai العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص واليقين والمحبة وفقك الله لما أحب نعم
والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب ina bukatar ka san me kake faɗa kuma dan Allah ka faɗa kuma tabbas ne ba shakka tare da kai sannan ya zamo da gaske ka faɗa ba tare da ikhlasi don Allah ka faɗa kana da tabbas kuma ka karɓa ba ka ce ba ka yarda ba waɗannan su ne ababe guda bakwai wanda sharafi ne ga wanda ya ce la ilaha illallah ya san menene ma'anar la ilaha illallah ya yi tabbas kuma ya karba ba tare da ya ce bai yarda ba sannan ya jawo ba ya ce ya kiya ba sannan ya gaskiya don Allah kuma ya yi ta tare da yana san Allah ɗin. La ilaha illallah tare da san Allah. Wannan su ne sharuɗa na la ilaha illallah wanda malaman akida suke kawo ba. Ya zama wajibi ga malamai yin bayanin wannan sharuɗa. Saboda waɗanda ke cewa la ilaha illallah su san me suke cewa menene ya lizabce su don haka a babu na aqida akwai wani mabhas wanda suke ce ma imanin muqallibi imani na wanda kawai bai da ilimi bai san komai ba amma ya ji ana faɗan abu ya faɗa. Lokacin da za a tambaya a kamari in munafiki ne ko kafiri cewa yake mun ji suna faɗa ni ma na ji suna faɗa na faɗa. To don haka wasu ga kawo shi a matsayin shubuha. Wai imani na wanda yake muƙallid ne, kawai ya ji an ce Allah shi ya halitta sammai da kasai. shi ya halitta kowa shi ya cancanci a can a bauta mawa sai ya yarda yake yi imanin ya isa koko sai ya san ta kaka Allah ya zamo Allah me ake nufi da la'ida yake warware ta duk waɗannan ababen siyasa wasu cewa suka yi in bai sani ba waɗannan ya yi aikin banza to amma dai abinda ahalin sunna suke kan shi cewa imani na muƙallid imani ne wanda yake ingantacce wa imanin muƙallid zu'tibarin bi anwa'i dala'il kallutaini imani na wanda yake muƙallid imani ne wanda yake ingantacce da nau'o'i na dalilai kallutaini kamar zinare da azurfa La ilaha illahu ba wani abun bauta da cancanta sai Allah. yuhyi wa yumiit dan Allah shine ke rayawa shine ke kashewa yuhyi wa yumiit Allah shine ke rayawa shine ke kashewa duk wanda bai rayawa bai kashewa bai cancance zama Allah ba don haka wancan sarki wanda ya shi Allah ne wanda annabi Ibrahim alaihi salam ya rinka caza shi annabi Ibrahim yana buɗe baki cewa ya rabbi alladhi yuhyi wa yumiit Allah Ubangiji na shi ne yuhi wa yumit, mai rana mai kashewa. Abinda annabi Ibrahim ke nufi yana nufin wanda yake raya mutum ya farfan shi zai halicci wannan abinda za a sa cikin mahaifa. Sannan shi zai ba shi kula tun yana ciki. sannan kuma ya fito da shi yana ba shi kula duk wani abin da zai iya hallaka shi sai kaga yaro jinjiri yana ajaba kowa tare da shi Allah ya tsare shi ba zai shiga cikin kunnen shi ba ba zai shiga hancin shi ba wani abin ma ya fado gefen shi duka tsarewa ta Allah har ya kai inda zai kai wannan shine yuhyi wa yumitu kuma shine ke kashe shi lokacin ɗaukar rai shi duk asbabul mauti za su iya su zo gare shi kaga yaki mutuwa sai lokacin da Allah ya nufin ya yanke ne zai mutu ya mutu to shi wannan shugaba da yake rudadde ne bai bambanta tsakanin attark ba barin abu da rai da kuma ihya bai bambance tsakanin imata in ajalin mutum ya zo kayan kebe zai rasu ya rasu wannan lokacin da kuma kashe mutum bai bambance tsakanin barin abu ba da raya abu bai bambance tsakanin ɗaukar rai ba da kashe abu ba abinda Allah ke yi shi ne rayawa shi sai ya fito wani mutum wanda ya yanke ma hukunci na kisa ya ce na barka a doka ana ce mashi haka lokacin da Allah ya ce wa man ahya faka annama ahya nasa jami'an amma wanda annabi Ibrahim ke nufi ba shi yake nufi ba ya fiddo mutane guda biyu guda ya yanke mai hukuncin kisa ya ce tafi na barka ya ce wannan na raya shi gudan kuma ya kashe shi sai ya ce ana ohi wa umit ni ma ina rayawa ina kashewa kaga bai ban mata tsakanin barin abu ko da yake luga ana ce mashi ihya da kuma yi mashi rayuwai sannan bai bambanta tsakanin ɗaukar rai ba da kuma kashe abu wannan mutum wanda ya kashe kashe shi ba lokaci ya yanke mai na ɗaukar rai shi ba wanda in lokacin da ya zo ko numfashi ba za mu iya kara ba yana da lafiya bai da lafiya kawai sai ku ji ya lulluɓa yana bacci da an tashi a samu bayani الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل, ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون يحيي ويميت الله شيني بي رايا shine mai kashewa in lokacin ajalin mutum ya zo yuhyi yana rayawa wannan sifa ce fi'liya wa yumitu yana kashewa wannan sifa ce fi'liya ba a cire suna daga sifa ta Allah madaukakin sarki Allah ya ce yuhyi yana rayawa shi ke nan sai ka sa mashi almuhyi ba a sawa wallumi sai ka sa mashi almumi dukkan waɗannan ba su daga cikin sunayen Allah wanda suka inganta suna na Allah ya tsanzi sifa amma aiki na Allah bai yi da suna babi na sifofi na Allah da ayyuka na Allah ya fi yalwa akan babi na sunaye Allah zai iya yin abu amma ba ka samu shi wannan suna Allah ya cewa wa makaru wa makarallah sun shirya ƴan ƙasa su ma Allah ya shirya musu ƴan ƙasa ba ka samu Allah suna makir Allah ya tahsi'u bihim Allah ma yana musu su ma yanda suke wargi a ganin su da annabi da mominai to shi ma Allah yana masu izgilin ba ka ce ma Allah al-mustafi ba a cire suna na Allah daga af'al na Allah ayyuka na Allah don haka kowane suna ya stalji musifa in ka ce alhayu wannan sunan yana ɗauki da sifa cewa Allah shi yana nan raye amma aiki na Allah bai fidda suna ko da yake wa in yamsaska Allah ba ka ce ma Allah masik dan haka bai daga cikin sunayen Allah abbar akwai sunaye cikin sunayen da wanda ake cewa asma'ullahi husna wanda ake ta haddacewa akwai sunaye kamar guda 22 wanda ba su inganta ba daga annabi cewa sunayen Allah ne a kula da kyau irin su al-muntaqim as-sabur da wasu har guda 22 ba su inganta ba cewa sunaye ne na Allah ɗaya daga ciki abbaku wai mai cutar ba ɗaya daga cikin sunayen Allah don haka Allah ya ce walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wa darul ladina yudhibuna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun a nemi sunaye wanda suke ingantattu suna nan an fidda su in ka nemi su za ka same su wanda ba su inganta ba sai a aji don ka arka ambatan Allah da sunan da bai ambaci kanshi da su ba da shi ba la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit ba wani abin bauta da cancanta sai Allah Allah shine mai rayawa kuma shine mai kashewa na'am kashe wanda ke da ma'ana ɗauke ran mutum in ajale shi yi fa'aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah maɗaukakin sarki da manzan shi annabi wanda yake annabi darussanmu na baya mun yi bayani akan annabi da rasul ko darasi ne na sahihu muslim a wanda ya wuce sorry.
wanda ya wuce ne ko Mm, to kenan kowane yana da ma'ana ta daban dukkan rasul nabiyyi ne ba dukkan nabiyyi ne rasul ba amma wannan abu wanda ya shahara cewa wanda aka yi mashi wahayi ba a umarce shi da ya isar da wannan wahayin ba shine annabi wanda aka ce ya isar shine manzo to kun ji dai cewa wannan abu ne wanda yake ba ingantacce ba an rinjaye shi ra'ayi ne an faɗe shi amma ba shi ne mafi rinjaye ba annabi al'ummi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ummiyun al'arab kamun zuwa ƙur'ani su ma ummiyun ne abinda ake ce ma al'ummi malamai suka ce nisba ila ummihi yanda mahaifiyar shi ta haife shi bai ƙara akan haka ba balle har ya iya rubutu ya iya karatu suka ce nisba da zuwa ga ummina shi mahaifiyar shi da haka ake ce mai al'ummi wasu malamai suka ce a'a al'ummi dangane ne zuwa ga makka ai Allah ya ce ni tunzira ummal qura wa man hawlaha huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan kenan nisba ne zuwa ga mutanen makka su ake nufi da ummiyun a ce ba mutum al'ummi zagi ne saboda dangana shi ga jahilci ne al'ummi shi ne wanda bai rubutu don aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama al'ummi to wannan yabo ne ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda mu'ajiza ita za ta samu tunan da bai yi rubutu ba bai yi karatu ba a zo a sami ya zo da wannan alkur'ani wanda yake ya gagari larabawa wannan mu'ajiza ce don haka in aka ce ma annabi al'ummi wannan daraja ce ga annabi amma kai in aka ce maka al'ummi zagi ne gare ka shin in an ce al'ummi wanda bai rubutu. To, a sulhul hudaybiya, sulhul hudaybiya, lokacin da aka zo za a sulhu, annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce ma suhayi, اكتب من م... آه... هذا ما اتفق عليه محمد محمد رسول الله علي بن ابي طالب شيكي ربوت يا ربوتا يتي اا شي kafirin a wancan lokacin kenan kafin ya musulunta yace inda na yarda kai ma'aikin Allah ne zan zo hamma mu tsaya muna wannan jahija da kai wannan rasulullahi kuma aikin Allah a shafe shi annabi yace ma Ali ibn Abi Talib shafe Ali ibn Abi Talib yace shi kuma gaskiya bai iya shafe ba annabi ya shafe ya rubuta rasulullah to ga annabi yayi rubuta don haka ɗaya daga cikin malikiya gaggan malikiya akwai wanda ya ce tun daga nan ce ma annabi ummi ne mai rubutu ya wuce wasu da suka ji haka suka kafirta shi babban malami ne yana da kafiri a malikiya kaga abin nan na a ce mutum kafiri ne ya daɗe shi ya kalli wannan nasu ga annabi ya yi rubutu to tun da ya rubutu za a ce mai ummi shi kuma Allah yana ta ambata shi da ummi ummi ummi ya ce ummiya ta annabi ta wuce saboda ya yi rubutu wasu ka ce to tun da ya faɗi haka ya yi rinta ya kafin bai yi rinta ba don ya faɗi wannan ijtihadi ne ya faɗa in ya yi kuskure yana da lada amma a kafirta shi da wannan ba dole ba ne saboda bai nizimta cewa ya karyata alkur'ani النبي الأمي الذي يؤمن بالله wanda shi wannan annabin ba wai kiran mutane kadai yake zuwa ga Allah din ba shi ma yayi imani da Allah wa kalimatihi yayi imani da dukkan abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ga annabawa gaba daya asalin kalima shine ita kalima wani sauti ne wanda ke ɗauke da huruf sai a ce mai kalima ya zamo yana da ma'ana zai iya zamowa fi'ili ne zai iya zamowa ismin ne suna ne zai iya zamowa harafi ne ya ba da fa'ida ko bai ba da fa'ida in na ce in kama zaidun kaga wannan bai fa'idantar ba saboda ne sai an sai ana jira in zaidu ya tashi a yi ne to wannan jira da za ka yi a cike magana shi ne malaman na hau suka ce ma fa'ida in yasa da ya faɗa ka gane kenan wannan kalamun mufid suke ce mace in ya zama da in ya faɗa sai ka tsaya kana jira to wannan kalam suke ce gairu mufid kalima guda ɗaya kenan ko dai suna ko fi'li ko harafi kalimat in aka haɗa su kenan wani lokaci ya bada fa'ida wani lokaci ba zai bada fa'ida in na ce alkalimat in zo kai guda uku in na ce in na zaidan ƙa'imun tabbas zai biya tashi wannan kalimomi ne kuma kalam a wajensu in na ce in kama zaidon in zaidu ya tashi ka gaba a cikin magana bako to wannan kalimomi ne a wajensu amma ba su ce mashi kalama ba magana ba ce a wajensu to amma a lura magana ɗin ma ana ce mashi kalimat magana mai yawa ma ana ce mata kalima guda kamar kalima ce guda kamar fi ala zai dukkan su kalimomi ne guda su ake ce ma kalima to amma wani lokaci magana ce mai tsawo sai a ce masu kalima lokacin da wani daga cikin yan lokacin da mutuwa ta zo mashi kala wa birji ohmi sai ce ya Allah ku maida ni duniya la'alli a'malu salihan fi ma taraktu yana yiwuwa in aikata aiki wanda yake mai kyau cikin abin da na bari baya sai Allah ya ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha wannan wata kalima ce yake fada kaga nan ana nufin magana ce yake fada ba ana nufin kalima ba to wannan da aka ce yu'minu billahi yana yin imani da Allah wa kalimatihi yana imani da kalmomi na Allah ana nufin dukkan abin da Allah ya saukar da shi ga annabawa waɗanda suka gabace shi da kuma shi kan shi ɗin sai Allah ya ce wata biyu ko la'allakun tahtadun ku bi shi annabi don ku shirya kan mu manta Allah maɗaukakin sarki ya ce واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون suka bi haske wanda aka sabkar da shi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me ake nufi da shi wannan haske alqur'ani kaga wannan aya wadda ta gabata ba ta nuna maka bin alƙur'ani Allah ya ce fasa aktubuha lillazina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wallazina hum biayatina yu'minun allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون سكبي حسكن da aka saukar da annabi kaga wannan ya nuna bi alqur'ani kenan amma lokacin da Allah ya ce wattabi'uhu ku bi shi shi annabin kenan kaga wannan ya nuna maka ati'u Allah wa ati'u Rasul kuma wannan ya nuna maka shirme na yan tsada kaci wanda suke ganin wai zaka iya bin alqur'ani shi kadai ba tare da ka bi annabi ba sallallahu alaihi wasallam wannan hauka ne hauka ne dan me kowa ya san annabi shi ke mutane bayanin alqur'ani Allah ta wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun sabka maka da alqur'anin litubayyana lin-nasi dan ka yi wa mutane bayani ka yi masu bayanin abinda aka saukar masu kenan akwai alqur'ani shi ne wanda ake bayani shi akwai kuma mai bayani shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam to mu wanda muka yi imani da gaskiya in aka ce mu to ina bayani sai mu ce gashi hade kama aiki sallallahu alaihi wasallam amma shi dan kalaka to da yake ba ka shiga kalaka to sai ka aji hankalinka don haka kaga ko yaro zai iya taka musulunci sai suka ce akwai abin da aka bayyana shi da ba'ani akwai wanda ya bayani shi ne annabi aka ce ina bayanin suka ce babu wannan dika ce ga mai gini ga abin da aka gina sannan a ce maka ina ginin ka ce babu duk masu hankali sai su waje daga wajen sun san cewa kafanci to abinda suke yi ke sun san Allah ya ce litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi wata aya tana cewa a karanta litatluwa alayhi alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman litatluwa dan ka karanta nan kuma litubayyana dan ka yi musu bayani annabi shi ke koya ma mutane an ce aqimus salat sai ce sallo kamar aika wani usalli sai ka ga muna yin abin da ƙwar'ani bai mazo da shi ne saboda annabi ne ya koya ba to da Allah ya ce ka yi mutane bayani kenan akwai mai bayani shi ne annabi ni za a yi bayani shi ne ma nufin ilinci da ƙwar'ani sau in aka ce ina bayani mu masu gaskiya sai mace hadithan annabi kai dan kala kafin sai kaji ba bayani daga nan masu hankali sun san cewa baka san abin da ke fitowa daga cikin tanka ba to dan haka kula da kyau aya ta ce wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu wannan aya tana magana akan bin alqur'ani nan kuma Allah ya ce wattabi'uhu la'allakum tahtadun shi wannan annabi ku bi shi dan ku shirya dan haka in kace ka aje hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to za dai kai wani abu amma ba da musulunci ba dan ba ka iya gabas ko yamma ba tare da bayani na ma'aiki ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan Allah ya ce la'allakum tahtadun la'alla a wajen bangaren larabci tana daga cikin akhawatu din inna wajen ma'anarta tana nuna yana yiwa wajen aikin ta kan sabu isma wa tarfa wal khabar لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما كان من عمل لعل لعل الله أهلكتم وجن أيكنت تنصب الاسم وترفع الخبر وجن معنك تنالون الرجاء لعل للرجاء littaratti yana yiwuwa muna kwaɗan to a cikin alkur'ani la'alla tana zuwa da ma'ana ta tabbas saboda wani lokaci Allah Allah ne zai ce maku wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqullaha la'allakum la'allakum turhamun la'allakum tuflihun dukkan waɗannan suna nuna tabbas ne ba ana nufin yana yiwuwa ba saboda in wanda ya isa wanda ke da abu ya ce maka zo yana yiwuwa ka samu wani abu mutum ma ɗan adam ka san yana da abin da zai iya baka ka san mutum ne mai kyauta ba kuma wani abin da zai iya hana ya baka sai ce wani zo wajen yayyun ba kauna kana da tabbas da cewa sai ya baka to haka la'alla tana nuna yana yiwuwa ko muna kwaɗayin amma in Allah ya faɗe ta tana nuna tabbas da haka suka ce duk in kaga la'alla cikin alƙur'ani tana nuna tabbas sai dai inda Allah maɗaukakin sarki ya ce لعلكم تخلدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون كنا يتجن جني وييوقف يدوم قد قدوم كبي شي wannan ma'aiki la'allakum tuflihun dan watabi'uhu la'allakum tahtadun dan ku shari'a sai Allah ya ce wa min qaumi Musa an barka sanin wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun
Allah madaukakin sarki yace wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun cikin mutanen annabi Musa akwai ummatun wasu al'umma wanda su wannan al'umman yahduna bil haqqi suna shiryar da mutane da gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da gaskiyar nan suke hukunci suna yi wa mutane adalci wa min qaumi Musa ummatun ummatun din da shi da mubtada wa min qaumi Musa jar min qaumi wa hasab ma qablaha min qaumi jar wa majrur muta'alliq bi khabar muqaddam kenan ka inun aw sabitun min kauni Musa ummatun ka'inatun ka ummatun ka'inatun min kauni Musa wata al'umma wadda ta kasance cikin mutanen annabi Musa a wannan wurin bangaren nahwu dole ne a gabatar da khabar akan mubtada kasan mubtada da khabar sayyidul qa'imun aka tsarin larabci yake wal aslu fil akhbari an an tu'akhkhara wa jawwaza at-taqdima idh la dara asli a cikin khabar na mubtada ya zamo ya biyo baya amma malaman na hausa suka halitta a gabatar da khabar akan mubtada saboda bai cutarwa to wani lokaci ana gabatar da khabar akan mubtada in ka so ne in ka gabatar da wannan yayi in ka gabatar da wannan yayi jawaza banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijal al-aba'id banuna banu abna'ina dukkan su yasluhu an yakuna mubtada kowane yasluhu an yakuna khabara kinan nan ya halitta kowane ka aji mubtada kowane ka aji khabar akwai lokacin da ake zuwa dole ka gabatar da khabar din akan mubtada irin wannan saboda na kira kuma khabar din muta'alliqun bi ijabi mujrur مبتدا محذوف ne khabar mahzuf ne aka kawo jar wa majrur wanda ke ta'alluqi da wannan khabar to wannan dole ka gabatar da shi shine ibn malik yake cewa wa nahwa indi dirhamun wal yuwadar multazam fihi taqaddum khabar in jar da majrur suka gabatar to dole ka gabatar da khabar akan mubtada ومن قوم موسى أمة وسجماعة كائنة wanda suka kasance min qaumi Musa daga cikin mutanen annabi Musa yahduna bil haqq suna shiryar da mutane kuma suna shiryar da mutane da gaskiya suke shiryar da su wa bihi ya'dilun kuma da gaskiyar nan ne suke hukunci su ma mutane adalci suwa ne ne waɗanda aka ce wanda suka yi imani da annabi musa alaihi salam wasu suka ce a'a mutanen da suka zo ne sun yi imani da addini na annabi Musa sannan suka suka imani da addini na annabi sallallahu alaihi wasallama kamar Abdullahi ibn Salam ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون كاغا القرآن a bayan duka ya ambata mamu abin da ya ambata mamu na jara'im ababe wanda yahudu suka rinka yi yahudu suka yi ɗan barake suka ce wannan shi ne allah a zo abota mashi sun wuce wasu suna bauta kuma ka suka ce annabi Musa ya zo ya yi masu su magunkin da za su bauta kuwa. Bai yi ba ya ba da baya suka yi makansu. Annabi Musa ya tafi da su suka ji magana da Allah maɗaukakin sarki suka ce ba masu imani da annabi Musa sai san da Allah sai da aka kai saboda taurin kansu Allah yana yau ƙasa-ƙasa da dutse wajen kansu don tsoratarwa gare su. Ladatattun mutane ne, Yahud, ba mutanen kirki ba ne. Makasan annabawa ne. Suna yin ababe wanda suke ba masu kyau ba. amma kaga alkur'ani bai gama gaba ɗaya ba sai ya ce wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun cikin mutanen annabi musa ba duka suka zama dai ba akwai wasu al'umma wanda suke suna shiryar da mutane zuwa gaskiya kuma in suka tashi hukunci da gaskiyar nan suke yin hukunci suke ba mutane adalci haka tabi'a ta alqur'ani take haka ma'aikin Allah yake alqur'ani zai ce maka min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ونجك سفوه سنين ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار الدينار تؤديه إليك ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم akwai wanda in ka ba wai ko korona ne da wani wallahi har ka ji mako yana rushewa da sauransu Allah da ya sauka ni na samu ka kokai ka samu da Allah to wa min qaumi Musa cikin mutanen annabi Musa ne akwai ummatu wasu al'umma wanda ya hadu da bil haqqi wa bihi ya'dilun anan ya kamata mu dakata sai sati mai zuwa in Allah yayi rai sama da haqqi na sauri Allah dinakum wa amanatikum wa khawatima a'malikum ala khairin min al-taqi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين in akwai tambaya bayan an kare kiran sallah sai a yi in Allah ya samu sani sai mu karba in ba sani ba sai a bada lokaci so wani kawai musa cikin mutanen annabi musa ne da kai ummatu wasu al'umma wani ya yi hajji min hajji wa bihi ya ji dole kada ya kamata mu dakata sai sake zuwa Yes. بسم